بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da sha ɗaya ga almuharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na sittin daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al-harrani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba kamar yadda muke faɗi kullum ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi ne a matsayin amsa da aka rubuto mishi daga garin hama ta ƙasar suriya domin ya bayyana ma'anonin ayoyin alkur'ani da ke siffanta allah da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma maganganun da malamai magabata suka yi dangane da waɗannan irin hadisai da kuma waɗannan ainihin wato ayoyi malam ya amsa waɗannan tambayoyi kuma bayan ya amsa su ya ci gaba da tattauna wasu matsaloli waɗanda suka shafi aƙida insha Allahu ta'ala za mu yi amfani da wannan damar a yau mu ƙarasa karatun da aka ɗauko dangane da matsala ta garin Baghdad shafi na ɗari hudu da hamsin da hudu a inda ya ce wa balagani annahu qila li bishr ibn al-harisi har yanzu ba mu gushe ba maganganun da ibnu taymiya yake kawo maganganun abu abdullah ne muhammad ibn khafif yace wa balagani kuma labari ya iso gare ni annahu qila li bishr ibn al harith an ce wa bishr dan harith inna ashab qad ahdathu shay'an yuqalu lahu al qasaid jama'ar ka sun kirkiro wani abu wanda ake ce da shi qasidu قال مثل ايش كمان مي قال sai mai bashi labari ya ce mislu qawlihi kamar yadda zaka ji ɗaya daga cikin su na cewa isbiri ya nafsu hatta taskuni da lili ya ke zuciya ta ki haƙuri har ki zauna gidan babban mahalicci wato wannan kai da ji waƙeri irin na sufaye sufi yana waƙa ne yana rangaji yana haƙurtar da ran shi ran ya har nan da zai kai ga aljanna faqala sai shi wannan malami bishru dan haris yace hasanun wannan magana ce wadda take kyakkyawa wa aina yakunu haula sai dai kuma a ina ne waɗannan mutane suke allazina yastami'una zalika waɗanda ainihin suke jin irin waɗannan waƙe ko kuma suke yin irin waɗannan waƙe sai shi ne ba shi labari ya ce da shi ƙultu bi Baghdad waɗannan mutane suna nan a Baghdad faƙala sai ya ce kazabu wallazi la ila ruhu ya ce to ƙarya suke ina rantsuwa da Allah wanda ba kyautawa sai shi la kunu Baghdad man yasma'u zalika babu wanda ke zaune a bagada daga cikin irin waɗanda suke irin jiyajiyan waɗannan waƙoƙin wato a bagada da babu mutane masu ibada ina ba da labarin bagada da ne a wannan zamanin wato yanzu ya yi amfani da ƙarina ne kawai ƙarina a nan da ta taimake shi shine bagada lokacin gari ne na 'yan iska da 'yan holewa don haka duk wanda yake magana addini da zuhudu ma babu irinsu a garin to da wannan kari na yi amfani kawai ina fata an gane mun karanta wannan wuri makon da ya gabata amma lokaci ya kure mana don haka a gurguje za mu maimaito na yace Baghdad kana qabla an yaftaha al-muslimuna suqan ko lil furus yajtami'u fiha at-tujjar marra kull shahr Baghdad kafin ainihin musulmi su cita da kasuwa ta mutanen furs wato ainihin wato farisawa wanda 'yan kasuwa ke haduwa kowane wata suna kasuwanci ففتحها المثنى بن حارثة رضي الله عنه مثنى دان حارثة الله غفر الله yarda da shi shine ya ainihin cita da yaki sahabi ne wa awwalu man banaha Abu Ja'far al-Mansur amma bayan da ya gina ta to farkon bayan da ya cita da yaki farkon wanda ya gina ta a yadda take Baghdad to shine ainihin sarki Abu Ja'far al-Mansur kenan ka natsu da kyau zaka ce zamanin su Imam Malik kenan wa zalika wannan ya faru ne sanata 45 wa mi'a wato ainihin shekara ta 1400 a shekara ta 145 na na fata an gane to karka ji na ce kuma zamanin su Imam Malik don me yiwa zuwa wannan lokacin babu Imam Malik a duniya wato a kusan tsakanin waɗannan lokutan ne da wannan sarkin sun yi zamani da Imam Malik wa asbahat hazirat al-alam sai ta zama babbar cibiya ta haɓaka da kuma ainihin wato ci gaban a duniyar musulunci wa asimat al-khilaf islamiyya ta waye gari ta zama babbar cibiya ta khalifancin musulunci ila an saqafat har lokacin da ta fara aka yi juyin mulki wa kharibat kuma ta wargaje ala yadi tatar a hannun tatarawa sanata 60 wa 50 wa 600 a shekara ta ainihin wato 656 wato hadda malaman zaka yi magana malam وهي الآن عاصمة الدولة العراقية أينزو إتشي ببتشي بيا تاينين دولة تإراق انظر سورة الأرض ما ليتشي كدودة لتافن سورة الأرض لابن حوقل نا الإمام ابن حوقل شافي نتري أكو دري بيو دشابير سنعدو بمعجم البلدان littafin mu'jamul buldan liyaqut na malam yaqutu alhamawi a cikin ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da shida da kuma sudul ittila juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da tara to sai inda ainihin gaba ta tara bayan da ya gama kawo cewa a bagadad ba ne masu yin irin wannan gashi ce kana ba'du zuhad yunkiruna sukuna fi baghdad wasu masu zuhudu ma da taka tsantsan na duniya suna kyamar zama a baghdad wa zalika lima kana yaghlibu ala ahliha min at-taraf wal fisq wannan kuwa saboda irin yadda wato bacin tarbiya da fasikanci ya galaba ga mutanen garin wa hadha fi fatratin min al-fatarat to amma fa wannan a wani zamani ne daga cikin zamunna yaqulu yaqutun al-hamawi al-imamu ya al-hamawi cewa zammu bagada qad zaka jama'atun min ahli al-silah wa was-salahi waz-zuhad wal-ubad zaka hakika ya bisa harshen ainihin wasu jama'a daga cikin malamai masu tsantseni da mutanen kirki da masu zuhudu da wasu ba masu ibada wa rabat fiha ahadith amma kuma hadisai sun zo masu yawa game da ainihin wato Baghdad din da kuma zargin Baghdad din a haka sai ka samu littafin al-Iraq sunan littafin kenan mujalladi biyu ne wanda mashhur yayi sannan da muhazzab din shi al-muhazzab al-hasan na ainihin shi wannan littafin wa immatuhum fil karaha dalilin da suke kawo na kyamar baghdad ma hu biha min al-fujur abinda suka rinka gani na fajirci a ainihin kasar baghdad wa zulm da kuma ainihin wato zalunci wal asf da barna wa kana an-nas waqta karahatihim lil maqami bi baghdad ghayra nas imanina ya kutun alhamawi da mutanen da ke kyamar zama a bagada zamanin su to ba su ne irin mutanen da ke zamanin mu ba fa amma ahlu asrina mutanen za fa ajlis ko khiyara fil ushi wa a'tihim fa فما يبالون بعد تحصيل الحطام أين كان المقام da yake imamu ya kotun hamawi akwai yar tarbiyya ta sunna a tattare da shi kaji na ce akwai yar tarbiyya ta sunna don kana karatun littafin za ga haka kuma za ka yi ta ganin tashi kwakyarar yana faɗin cewa mutanen da ke kyamar bagadad a wancan za mutane ne masu tsantseni kuma waɗanda suke kula da ina a zai zo wurin ina za su zauna ina za su haifi zuriyarsu sai ce nan zamanin mu masu cewa masu zuhudin da man da waɗanda ake su ne ubadu din masu ibada sai ce fa ajlis khiyarahum fil hush din da ka samu wani kango zaunar da zababbun su samu zaunar da su wa atihim falasan kai dai ka ba su kwabbai ka dai ba kawai fama ba ado ba da tahsilul hutam bayan sun karbi abin duniya ba sa damuwa aina kanal maqam a ina za su zauna in dai suka karbi kuɗi mutanen zamanin mu wannan ya kotun alhabawi ke ne yake wannan magana me kake tunani da mutanen wannan zamanin kuma an fahimta jama'a wakato anan bari in tsaya in yi wannan maganar jama'a kun ga ire-iren waɗannan maganganun ni da kaina na san na shahara da irinsu ana samun wasu daga cikin masu da'awar wai su ahli sunna ne har ma su ƙaryar wai salafiyanci suna suka me yasa wannan cin mutuncin malamai ne a'a duk waɗannan ba malamai bane malamai suna da ta'arifin su a wurin Allah da wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka duk wani ta'arifi da wani zai mana kaf ba shi muke damuwa da shi ba tunda Allah ya gama bayyana mana cewa inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama'u daga cikin daga cikin bayan Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi kaji daga cikin bayan Allah to waɗanda kadai ke tsoron Allah sune al ulama waɗanda suka ji suke jin tsoron Allah kenan yanzu na daga in aka tambaye ka da wace alama ake gane malami a wurin Allah a cikin bayan Allah a to ka kuskuren da kai kenan da ilimi ba da ilimi ba shine wahalar da ku shine asalin matsalar da muke magana ba da ilimi ake dama haka ake sa ran ka faɗi to shine matsalar yan kowane zamani za su ga kaman malam wane a'a mai tsoron Allah shine har ya san Allah yake jin tsoron shi to wannan ne malami rabu da wancan mai karatu rabu da kaza rabu da kaza Muhammad bin Abdulwahab sai rinka goranta mishi a cikin littattafai sai rinka ba su ansa sai ne mishi alfahari da yawan littattafai da yawan hadda da yawan majirai sai ce duk wannan ma jahiliya ce bin Allah shine asalin musulunci amma ka kibin Allah ka koma kana alfahari kana da kaza kana da kaza duk wannan ma asalin jahiliya ce saboda haka abin da nake cewa jama'a ku duba wannan irin ɗabi'ar da al-Imam Yaqutun al-Habawi yayi yana da wahala sai ka saurari karatu na baka ji nayi irin ta to sai yake ganin dan me yana sukan malaman mu ya ce kowa bai iya ba a'a amma yanzu ɗabi'ar ba ta a cikin malaman zamanin nan? Yau wata hudu kenan ko wata biyar sanda zan tafi za mu zauna da yariman bakura tsohon gwamnan zamfara sai da na gaya muku wata mas'ala ce za su tattauna tsakanin shi da malam sa'idu ya nemi kuma za mu je na ce madalla muka je muka zauna da muka zauna na daga cikin abin da yake faɗi yana cewa har yi mulkin shi ya gama ban zo mun yi mu'amala ba me yasa yayi mu'amala da kaza yayi mu'amala da kaza yayi mu'amala da kaza sai shi malam sa'idu mai kwana yake gaya mai amma ran kai dade ka sha faɗin mun wannan magana na sha faɗa maka halin albani amma dai tunda kana so ka ji daga bakin shi bari ka ji nace mishi a ba komai kai yace a to ko dai abin da malam sa'idu yake faɗi ne kai kana ja da baya kana kaza kana kaza mu ce a sun ka hudda da malamai ne yace ai hudda da malamai zalai shi ke nan sai na rabu da shi ba da yawan wayo bane kowa ya ja dan shi wayan a magana sai da magana ta nufa sai zo yana condemning malaman gaba ɗayan su bai kyala ko ɗaya ba yana cewa ya mu'amalanci malaman ƙasar nan kaf ya gane cewa babbar himmar su ita ce kawai ka ba su kuɗi yace dukansu da yan izalan da yan ɗariƙan ya ce kowane iri to sai ya ce musamman yanzu ka dubi dattijo irin wane sai ambaci sunan ɗaya rubuci ya ce idan zan ya zo in falon ka ya zo so yake kai ka sauka ka ban mushi kujerarka kai ka zauna a ƙasa ka yi zaman tahiya a gaban shi shi ya hau kujerarka ya harɗe amma kuma makasudin da yake so ka ɗibi kuɗi ka bashi ka sai mushi mota ya ce har yanzu ya ce ba wanda za ka haɗu da shi yana son ya kawo maka yaya matsala addini da yadda za a warware ta wannan ɗan siyasa kenan ya zura su ya bar su ya ce lokacin yana mulki in suka zo suna kayaniya suna kayaniya in ya jefa kuɗi a raba musu ya ce sai koma yana taro da kwamishinonin shi sai ji su suna ta faɗa a tsakaninsu saboda an bada kuɗi ya ce amma kafin a bada kuɗi ya ce sai ka shigo falon ka same suna ta gyangyaɗi suna ta gyangyaɗi irin wannan ne shine da ya gama sai na ce to ranka ya daɗe irin wannan ne ka so in shiga ya kata kenan kawai abinda zaka ce waɗannan malaman da ya huda da su kaf me suka je suka yi musulunci da hudar da ya musu akwai ran da yace kungiyar izala ta yi wa'azi da daddare an zage shi an yi kace kace da shi baya garin ya shigo da daddare sai wani kwamishinan shi ya gaya mai yace yana da wata miliyan ɗari sai ya tafi tsakar dare je ya same su yace musu wallahi baya gari ne amma dama ga wasu kudi ya ware dama yana nufin ainihin zai kawo musu kaza kaza kaza kaza shikenan yace suka karbe kuma da safe shikenan sai ga sun buge su neman addu'a yace jiya da daddare an yi kasa an zage ne kuma da safe an yi an yi muna addu'a waɗannan maganganun jama'a Allah ya sani da ni da shi da malam Sa'idu mai kwano ya zaunar da mu ya gaya mana Malam Sa'idu ya taba dauka ta kafin wannan karon farko mun je akan wasu maganganun da don akwai makaranta ne lokacin da Malam Sa'idu ke gudanar mishi da ita. Abin takeicin irin waɗannan maganganu su ne rinka yi wallahu alam. Ƙarya yake wa malaman musulmi batanci yake musu to amma yaya aka yi har suka bada dama wannan ta faru. Yau shekara ta wuce jama'a ina baccin rana ne bayan na yi sallah a zahar sai wani aboki na ya bugo mini waya daga kan alhaji saminu ibrahim khalil ya ce malam ya abuja sai na ce abuja ya ce eh na ce a'a gani kwanci a ɗaki na ya ce a'a an ce duk an tattaro manya-manyan malamai da kucin namiji ya tara ku ana baku abinci ana tumshi addu'a sai na ce a ni dai a yanzu na bacci ne a daki na sai ce wallahi yanzu yanzu nan wanda sai ambaci sunan wani ban san shi ba sai ce yanzu nan yace ya ganka to shi wannan din ya san ne ya san yadda nake da Alhaji Saminu ne kuma a yadda yace mun sha haduwa da Alhaji Saminu shi kuma yazo ai muna tare da Alhaji Saminu shi kuma yazo kaga ma'ana ya san ni kenan shine yake bugawa shi ma yana wurin kuma yanzu ma ya wuce mala albani kaza kaza sai na ce a'a ni dai a yanzu din nan da muke magana yanzu na kwance akan gado na ne sai ce a'a nace mishi a'a ai ba shakka ba ba sabanin malamai ai ma'ana ina kwance akan gado na ne ni ba ba wanganan shakka kawai ƙarya yayi maka iyakarta kenan ko kun gane ƙarya tunda ba bai san ni ba ne aka ce mishi to ya ce ya san ni kuma ya ce min sha nace ƙarya yi maka kawai sai na buga wa Tahir Umar Tahir sai na ce mishi a dan ke dade sai ya ce eh ashe ana taron malamai haka mu ba ku gayyace mu ba ko dan karatun mu yan wa'in wa'in ne sai ce a aka rama kalla ai mu mun san irin waɗanda muke gayyata kuma shine chief gayyata officer officer gayyata shi ne amma abin da nake so ka gane a wurin fa akwai malam da akwai malam sambo akwai malam Abubakar Ikara Allah gafarta mishi akwai duk wani da kake ji an gayyato ko ina ko guda uku daga kowace jiha sannan ko guda biyar daga nan jihar Kaduna duka an gayyace su sai na ce mishi to Allah madaukakin sarki kiyaye sai na sake bugawa Ibrahim kasuwar bacci almajirin garkaru wasu ku sun san shi ina faɗi ne don ka ji sai na buga mishi sai ce lallai duk ga munan kan mun taru yace sai dai akramakallahu wallahi abun kunya kai abun kunya ga munan yan boko su ne ta mana daliya da an ka abinci malami ya ga abinci mai daɗi mai kyau sai ga wannan na banza ne sai ya loda abincin da ya fi ƙarfin shi ba irin abincin shi ba abin abincin ka bane mara maiko abincin talakawa ba ba haɗe-haɗe a ciki shi yasa ake ci da yawa abincin masu kuɗi yana da maiko da zuku-zuku nama da kifi ya ratsa ko ina don haka in ka ci kaɗan in ka ci kaɗan sai ka je ka ƙoshi saboda akwai abubuwa a ciki amma naman ka ga dambu dambun ne duk wani nama kawai a ciki da ganye ba ba abin amma saboda haka wallahi ce sai ga mutum ya sa abinci shim wayan boko su ce suna ta nuna malamai su ne musu dariya da ya fara ci kuma sai aje sai ji ya koshi sannan duk aka gama yace ka san wannan magana ta Ibrahim kasuwar bacci nake da yace ka san abu mafi takeici nace mishi a'a yace wallahi tallahi dubu hamsin hamsin aka ba kowa har ɗahir bauchi ba dubi nisan ka ba ba dubi da ba zaka kwana a nan ne zaka kama hotel zaka koma gida ne yau yace da aka gama kabwai an zo an yi munna ne na madi ya samu vice president an yi mishi addu'a an karanta qur'ani shine kowa aka bada dubu hamsin hamsin yace sun watse sun bar mu ne yanzu a nan hall din muna cin abincin kowa ya gama ya dauki takalmin shi ya tafi jama'a tsakani da Allah shi yasa za ku ji ibnu taymiya zai biyo baya da wasiyoyin wannan malamin cewa in dai addini za ka yi tsakaninka idan zuhudin zuhudin zaka guji duniya zaka kyamaci duniya zaka yi takatsantsan din to zaka hakura da talauci amma ba wai kana da awar talauci kana da awar fakaru wato zuhudu da bin Allah amma kana kwadayin duniyar to sai ka nema amma ka kuma kana kwadayin ta dole zaka wulakantu shi ku ji jama'a kwakwalwar mutanen wannan zamanin ba za ta iya amintuwa da cewa ni zan iya zama a irin yadda nake rayuwa da yadda nake hidima kuma a ce ba wani ne ke bani kuɗi ba saboda kwakwalansu ba su taɓa ganin haka za ta faru ba ba za su taɓa yadda ba so dubu in za ka faɗi wallahi tallahi ba za su yadda ba ba za su yadda ba saboda me idan ka tara mutum ɗari cikinsu ivory coast na je wa'azi ran nan an an zauna ana ta wahala abinci kaza na ce musu kai ce kar kar ku wahala ni ba ni da wahala nan na fita na ga mai kosai tana so ya ban sha'awa zan sai abu na in ci ce ha ai za a shirya abinci an ce musu a je ayi wa'azi kawai in tafi yawo na cikin gari a malam ka ta muci kurkura budadi gari yawa sa yan shara ta shi kenan ina mai a taba kai ya dauke mu shiga gari yawo ai ba haka wai sai aje malami a daka kama akwati nace a me zan je in ce je in ce na je ina ko kuma ne shiga yawo gari in na shiga yawo in zauna in shati in ga mai kosai in ga mai dankali in zauna in ci in yi hira da in yi abokai in ga gari in iya bada labari a ba shine ka je gari nace musu kun ga gobe in kuka ce za ku gayyace ni sai kun yi nazari za a tara dubu kaza za a tara dubu kaza za a tara dubu kaza nace shi yasa gayyata take muku wahala to tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya sai ce to shikenan gashi gashi ai ana taro dan ce musu a ni dai ni ne ka ku tara kudi da za ku bani ko kwabo ba ni san ko kwabon ku kun har iya kun sai mini ticket wallahi ya isa in tafi in dawo ya isa wala ba ni son ko ku to da muka zauna muna wasu maganganu irin expenditure ke warewa makudan kuɗi da ake warewa to sa'an nan da irin yadda malami ya je yayi wa'azin to zai yi kokari ya dubi suwaye manya-manyan alhazan sai ya karbi lambobin su to duk wata matsala ta taso zai aurar da 'ya'yan shi zai wa gidan shi fenti duk su suke faɗa mana fa kai ƙarshe uban gayyatar tawa sai ce wallahi abin da ya sa tuntuni suke ɗarɗarɗin gayyata ta sun taɓa aikowa sai wata magana nan ma sai na gane wata ƙarya ya ce wani malami ne wanda mun tabbatar ba zai mana ƙarya ba ya ce ya yi magana da kai ka ce sai an aiko maka da miliyan kafin ka zo wa'azi sai na ce a ba ni ba ne ba wanda ya taɓa magana da ni daga Niger cewa zan je wa'azi amma sai an aiko mani da miliyan don mutanen Niger ne a can Ivory Coast din su ne da gayyatar sai ce to lokacin da suka ji cewa zan zo wallahi tallahi sun yi istigrabin abin sun yi mamakin abin amma magana ce mai sauki aboki na suka yi waya malam Muhammad yana can a Niger shi kuma ya bugo min waya kana jin kana da lokacin zuwa Niger nace in dai bayan sallah Ivory Coast in dai bayan sallah ne zan je shikenan bayan sallah ta ku suka aiko da ticket shikenan nace ta Abuja kawai na hau jirgi shikenan to sai suka yi mamakin abin a'a sai nace ba gana suka ce amma da wuya wannan malamin fa suna shakka a ce yayi ƙarya nace amma fa gaskiya eh yayi ƙarya ne fa nace kana da wayar shi yanzu yace eh ka buga hada da shi ya buga mishi hada ni ce mishi malam yace eh sunana Muhammad Awwal Adam Albani na Zaria ka taɓa magana da ni game da gayyatar wa'azi sai ce a to yana je yayi magana da wakili na ne nace a ban da wakili ban da wakili wallahi da mutumin ne ya karbo ya sai ce mala Allah da ya kiyaye yace Allah da ya kiyaye to kun san abin da ke ban takeici su waɗannan alhazai da waɗannan ƴan siyasa da waɗannan masu kuɗi da suke ba da kuɗin fa wallahi kar ku ɗauka ba da kuɗin kuma suna ci gaba da ganin mutuncin malaman nan ba sa ci gaba da ganin mutuncinsu sarkin idan kun tuna a cikin kaset ɗina karan bana maganin zoman ba na yi magana a kan wani tarihi na baban muhammad yusuf da sauran hannun reference da shi sarkin gashu alhaji abubakar ya taɓa zuwa a yola ya zo ya same ni har cikin gida har cikin ɗaki muka shiga lokacin bai zama sarki ba da ya dawo sai ya samu abokin shi sai yake cewa yace amma alaji idan ya zama nan muna diban kuɗi muna ba malamai suna kashewa kawai suna gasa da mu wannan mutum yana kashe kuɗin shi ne wa addini aiki kana ga ba irin shi ya kamata mu taimakawa ba sai ce to amma ya zaka ka iya taimaka mishi kai kana ganin irin abin da yake barowa kanshi yace a'a shi yana tsakani da Allah in dai da gaske yake yin taimakon to zai taimaka ko da mutumin nan zai rena ina zaune sai ga Alhaji Abdu Gani wanda shine shugaban bankin Mortgage Bank na Yola a lokacin yanzu shine na Damaturu sai ya kawo dubu ɗari yace gashi Alhaji Abubakar yace in kawo maka nace to me yasa yace a'a ga kukan da suke yi da irin su DR DR DR wannan da ka ji mure shi kwanaki yana cewa zai sulhu tsakanin yan Boko Haram da da gwamnatin Najeriya nan ma da na tuntuɓi alhaji abdu gani sai ya ce rabu da diyar business ɗin shi yake shiryawa suna zuwa suna karɓan kuɗi ne da nufin za a kai ɗayar bauchi ka ba shi kuma ɗayar bauchi zai sulhunta da gwamnatin tarayya da su yan boko haram ɗin sai kau a wannan daren ya sa hoton shi bidiyo ɗin shi a youtube a wannan daren yana cewa ƙarya ne ba wani malami da suka yi magana da shi ba wani kaza kaza ƙarya suke su ba su yi magana da kowa ba wannan ta kai ne din na tattaro na gaya muku waɗannan su ne muke tare da mafi yawancinsu da ake kira malamai a Najeriya ga su ya kotu yana cewa fa ajlis khiya fa amma ahli zamu fa ajlis khiya fil hush ka samu duk wani duk wani mulakanci duk wani wurin hotel duk wani wurin caca abin da yasa yayi ta'abiri da hush kenan saboda lokacin yan caca suna samun kango ne suna zama yace to samu wani kango ka zaunar da zababbun zamanin mu wanda kake jin ana cewa sheikh kaza imam kaza eh wali kaza duk waɗannan khiyar din wa atihim salasa kai dai ka kuɗi ka basu fama yuba da tahsilul hutami aina kana al maqam ba ina wurin zama zai kasance bayan sun samu wannan ba inda sun samu abin duniya to Allah ya kiyaye amma kamar yadda dan godiyo ke faɗi idan har wani maganganun muna yin su ne don mu ci mutuncin wani malami Allah zai ci mutuncin mutum a nan duniya kafin a je lahira amma Allah ya sani muna kallon mustaqbal na ahlus sunna yana da haske shine akwai ilimi akwai masu albarka to tsoron da muke albarka tana tarwatsewa in ka samu kanka irin wannan halin shi yasa hakuri ake jama'a hakuri ake kamar yadda karatun yau ina fatan Allah ya taimake mu mu kai gare shi ko kuma zuwa ainihin ma ba zaka ji kana so zaka bi hanya ta ahlus sunna zaka yi malanta sunna zaka yi zuhudi na sunna to hakuri ne zaka yi ba ba wai bukatar ka za ta biya bane amma a hakuri ne ake yi in akwai ayi in babu a hakura amma makami ɗaya shine ka rinka nema shikenan kawai sai ka وكان بعض الصالحين إذا ذكرت عنده بغداد يتمثل wani daga cikin mutanen kirki aka ambaci Baghdad yana wurin sai ka je yana rera waka yana cewa kulli man azhara tanassuka fil nasi wa abu sayu abdu fi zuhadi ilzim shaku shibara wa tawafihi laysa Baghdad manzila inna بالملوك محل ومناخ للقارئ الصياد yake cewa kullu man tanassuku tanassuka fil nasi ka fada wa duk wanda yake bayyana ibada a cikin mutane yana nuna shi mai ibada ne an fahimta ga mutum ya sa babban riga ya kawo mayafi ya sa ya kawo wani tumaka irin lokacin da dan sanyi sanyin nan ya kusa kai ka je ka ga yadda wasu malaman a lokacin malanta za ga abin ya ƙara burin ƙasa ina fata an gane to amma ko ba lokacin sanyi ba sai ga mutum ya sa malin malin uku ya kawo alkyabba ya dora ya kawo wannan ya sa ya kawo wani majanyi ya daura ya kawo wani tumakasa ya makala a nan sannan ya zo yana tafiya haka kamar irin ban san ko kun san mutum mutumi da ake sai da riga a jikin shi ba mutum mutumi da ake sa mai shat kaza ya ga sai ga malam ka ga mutum yana haka ba haka kace ba da za ka ga kura za ka yi tafiya da annabi da za ka za ka yi tafiya irin ta ashe ba ba kai tafiya yadda kowa yake tafiya mana kaga ƙarya ne kenan to shine yake cewa mutum yana bayyana at-tanassuk fi nas yana bayyana ibada wa amsa yu'addu fi zuhar sannan aka kai yammaci wato ana kirga shi ana yawaye gari ana kididdiga shi cikin masu zuhudu ilzami shiga ka lazimci ibada wata ka lazimci tawajihi a wajen ibadar amma laisa bagada ilal ubba amma fa kasancewa bagada to ba wurin zama ne ga masu ibada ba inna bagdad lil muluki mahallu lamma bagdad turu masu sarauta ne wa manahun lil qari'is sayyadi sannan kuma wurin durkusa ga wanda ya zama wato mai ziyara wanda yake yawo wato wanda yake ziyara yawo kamar waɗannan mai suke da suna siya tourist masu yawon shakatawa da ganin duniya to bagada da wurinsu ce da kuma mahallin sarakuna ce wannan wakar idan na kalle ta da kyau babu garin da nake dubawa ya dace da wannan wakar sai Abuja in dai ibada kake so in dai malanta zaka yi to karka je Abuja saboda Abuja ne zaka hadu da fitina ba dai zaka tsaya malantar sunna ba za su tafi wurinka amma za su yi kokarin su canza ka ne idan ka ki canzuwa ko sai su watse sai su ce dan ta'adda ne sai haɗa ka da SSS a guje za ka bar garin ba shiri amma duk wanda ya zo duk zafin addinin ka ko za su su kewaye ka amma bayan kwana biyu in suka ga cewa ba za ka canza ka yi dancing to your tune ka yi rawa daidai da kiɗansu su ba to wallahi tallahi za su yi maka kazafi kuma za su tarwatsa ka malami ne yana karantar da yara yana da gemu ne matsalar shi gemu sai suka ce wai gemun yana firgita yaransu amma hawa yana karantar da su mathematics bane ba english ba qur'ani yake karantarwa to madadin a dauka mai karantar da mathematics ya aske gemu to mai qur'ani kuma yana da gemu don kowa ya rike siffar shi kenan a shi ma sai ya rinka daddatsa gemun yana da haka kwana biyu sai ga mutun ya kafin kwana biyu sai ka ji kalmomin mutun sun fara canzawa me yasa a saboda ai yana karantarwa suwa ne abin da yake gani a nan za a shekara da shekaru bai hada ba sai ga a wata ɗaya an bashi sakamakon wannan jama'a sai ka kasa gane aura zaman su a Abuja wani tasiri yayi kwanaki wata mata tana da riko da sunna da sauriko da da'awar mu mijinta yana gina masallaci yana gina makaranta ta kira mu duk Allah da zan zo mijinta yana gina yana neman wanda zai ba inda zan zo a bani nace a idan bani za a yi sai dai a rubuta takarda an ba darul hadisi wurin amma ba ni a bani ba idan kuwa ni za a ba to nan ma za a rubuta takarda ni albani bani kamar yadda za a dauki dictionary a bani har ba za karba ba duk wani juyin juya hali don duk shinarin na ga dama zan iya yage bangon shi na ga dama zan iya nada mai takarda ko leda na ga dama zan iya rubutu a cikin shi tunda ya zama nawa so in za a bani zan karba a haka amma an kawai za a dauke ni a dora ne amma ana determining yaya da awar za ce bayan kwana biyu sun ji na saba musu su kore ni haka suka dan uwan mu malam Muhammad bin Usman a Kano suka je suka gina makaranta yan boko ne suka zo suka abin nan wai Muhammad bin Usman wai mai tsaurin ra'ayi ne Muhammad bin Usman wai mai tsaurin ra'ayi ne wanda kaba cikin mu dake da awar salafiya ba mai sassauci irin shi wanda sassaucin hajjikan kai da sakaci amma wai mai tsaurin ra'ayi ne sai da ya gina makaranta in nace gina ba gini ba sai da ya haɓaka makaranta ta kankama kawai rana tsaka sai suka ce sun gane na da tsauran ra'ayi ba a jin shawarar su baya kaza baya kaza abinda suka yi malam Adamu Rangere a Fatoston kenan aka zo aka gina makaranta da masallaci sai da abu ya tafi suka ce sun gane yana da girman kai yana da kaza yana da kaza kuma ko aka ta faru sai ce dan haka albani yake cewa kaza muna ganin shi mai tsaurin ra'ayi ashe yana da gaskiya dukan su biyun sai da suka suka faɗa haka abin da nake so in ce mana anan shine a Abuja abu ɗaya aka ji ne a masallaci na karbi masallaci ina da awa abu ɗaya ne shine ni in gina abuna ko kuma wani ya gina ya bani amma a ɗauki takardu a yi komai yana bani ni ko sai in je abu na farko CFO din sai in canza shi komai ya koma sunana ko sunan Darul Hadith to wannan ne kawai zai sa in karba to kuma in nazo zan buɗe da'awa ne ba karɓar taimako ba sadaka duk wata hajiya ta waina ta kawo a ci sai ce a ta kai kofar gidanta an gaba ce a zo a ji karatu na amma ba za a ci a makaranta ta to in ka ji haka sai a ce ya cika murɗaɗɗar ra'ayi ya cika kaza a'a duk da haka aka bi aka rusa su akwai waɗanda wakil azimi jama'a shekaru goma kaza da suka wuce suna da ƙarfin da'awa suna da kaza akwai wanda za a gan shi ya zo ya aske gemu ya zama haka wani lafiya sai in kira mutum gefe guda lafiya sun ce a lafiya kalau ni faru ka aske je cika karan kalla ai ka san dama akwai khilafan malamai sun ce ƙarya ne ƙarya ne babu khilafan malamai zaman Abuja ne shine sai in ce mishi me ka samu har yanzu me ka samu muƙabilun wannan shi yasa tunda naje mun suka tare ni a malanta sai in ce a ni dan kasuwa ne nazo Abuja ne kawai shi yasa ban yabba mun yi abota abota ta shakuwa da kowa a me ya hada ni da kai mun gama eh to kowa kama gaban shi ba da qahtani na cewa addinu ra'sul mali fastamsik bihi addini shine jali duk dan kasuwa yana wasa da komai amma bai wasa da jali to me addini addini shine ra'sul mali shine jali kare wasa da shi so Abuja ina siffanta ta da irin wannan kaga Abuja yanzu idan za golewa in zaka tafi jantali duk abin da zaka tafi ya dace amma yanzu jama'a Abuja masallacin da muke ganin kuji masallacin da muke ganin shine masallacin da za a iya da'awa salafiya amma ina shine masallacin Wuse 2 na Banex Plaza masallacin da Muntada ta gina wanda ake kira Masjidu Usman ibn Affan su ne kadai suke iya mukabalanta su da maganganu da kaza da kaza da kaza lokacin da suka matsa da Allah suna son karatun Bukhari in zo in sa musu Abuja mana nace zan iya sawa amma ku ku je ku nemo wuri amma wuri mai yanci amma fa ni ba zan yi karatu a karkashin ku bane ba kuma a karkashin masallacin ba ni daban ku daban karatun daban kun yadda eh suka ce eh suka je sai suka je sai suka dubi ba masallacin da ya dace sai wannan nace to na sanya muku duk rana alhamis tsakanin magariba da isha zan je in yi muku karatun bukhari in yi kwana da auren juma'a na sanya muku ban san masaukin ku ban san taimakon ku ban san komai ana haduwa karatu ana watsewa kowa ya tafi na garawa ma isha ba zan yi a wurin ba kun yadda suka ce sun yadda shikenan daga gaje sai aka ce ka ina wai wai wai albani ne fara bukhari wurin nayi za a rufe masallacin shikenan to amma kadai a za ka je ka ji hudu ba ana yin ta za ka ce mai rai to amma sai zama su kansu ku duba suna tsoron irin da'awar mu ta bayyana a wurin shi yasa ga su alhaji murtala dan su ne shaida lokacin da aleri ya zama ministan abuja ya nemi to ai yanzu ne ya kamata in matso kusa da shi tun da yana ma a kebbi ya rinka bani ayyuka to ai yanzu ne lokacin da na tashi tafiya na tafi ne da nufin eh in za a samu ayyuka a bani ayyuka na a bani amma game da addini na kuma zan nema wa addini na wata dama ita ce ga takarda application muna son alero a matsayin shi na ministan Abuja bai wa Darul Hadisi fili ta ma har sauka gwamnan ba har ya sauka ministan haka ba ta yi ba shine idan a za a fili mu zo mu gina mu yi da'awar mu to wannan babu laifi to anan bari in dan warware wannan column din daidai inan yanzu wata makaranta ko wata kungiya ta musulunci ko wani mutum ya rubuta gwamnatin kasa ta bashi fili wannan haƙƙinka ne shine na taɓa muku bayani sai dai kasar bai ɗauka bane lokaci duk wani ɗan Najeriya duk wata ƙungiya duk wata taci duk wata coci ko Najeriya yana da ƴanci ba alfarma za a yi maka ba ba taimako za a yi maka ba ko nan da kai da shugaban ƙasa duk ɗaya kuke ko shugaban ƙasa yake neman fili sai an rubuta application cewa ma'aikatar ayyuka ai ma'aikatar ƙasa da safayo ta bashi fili kuma an tashi bashi filin dama ana bayarwa on lease ne za ce an bashi shekara 99 ko shekara 80 ko shekara 40 bayan wannan yazo ya sake jaddada bayarwar ba laifi bane ka rubuta sai a baku don kuma ku je ku bude da'awa domin Abuja hujja bane akan mu ce ba za mu je mai da'awa ba amma kuma muna da hujjar da ba yadda za mu lalace ba ko kun fahimta to kenan idan da muna da ƙarfi idan ba mu samu an ba mu a gwamnatance ba sai mu tafi da miliyan 100 don fili a Abuja miliyan 100 shine mai araha miliyan 300 shine matsakaici miliyan 500 rabin biliyan to shine zaka samu a irin mai tama da rusetu to sai a je sai a gina ƙasallaci da katuwar makaranta wanda za a yi da'awa ta sunna din amma wadda za ta zama mustaqilla amma ko irin abin da ake yi wa Abuja a wannan masallacin da na faɗi na Usaitu na Banex Plaza hadari ne yanzu ministan Abuja shi yake gina musu Bala Muhammad shi yake gina musu wannan masallacin an fahimta jama'a to abin da zaka ce ya subhanallah wanne irin shiri ne sarakunan gargajiya da masu mulki 'yan siyasa suke wa irin waɗannan cibiyoyin mulki wanda zai zama babu ruhin addini a cikinsu sarki ya tabbata ga Allah dubi Baghdad wani sarki ne daga cikin sarakuna ya gina ta amma da aka waye gari sai ta zama gari ne na 'yan iska har salihai suna ganin bai dace su zauna ba dubi Abuja sarakuna ne da masu mulki daga cikin masu mulkin ƙasar suka zo suka gina ta wanda gashi har hadari ne ga mai da'awa ta sunna ta gaskiya akwai wani malami ahlus sunna salafi dan garin nan yaje ya karbi karantar da Islamic studies a wata makaranta wai makaranta ana ganin ta da ruhi na addini amma kun san dalilin kore shi an zo ne an yi karshen shekara ana da to sai ce shi ba zai dauki hoto cikin yara ba to sai ga mai kafa ana ganin a bari dai a ci gaba da tafiya ai ba a shawo kan shi aka sake yin wata shekara yace shi ba zai dauki hoto ba sai suka ce gaskiya sun kore shi suna gani yana da wani mugun abu da ba dauki hoton shi ka a zo a iya gano gashi sai shi shugaban makarantar sai yana gaya min sai ni ce wallahi ba wani mugun abu bane sai na miƙe a ofis ɗin shi sai na jawo littafin fatawa islamiyya sai na jawo ina jin juz'i na hudu ko na uku ko na biyar tsakanin nan dai sai na buɗo mishi na ce kaga dalili yace eh su ma ya ba su hujjoji da hadisai akan haramcin hoto amma su abin da suke gani yana da wani mugun abu ne a zuciyar shi wanda wata ran zai yi to yana tsoron ya zama ana da hoton shi sai na ce wallahi ba haka bane yace kai ya ce kai ra'ayin ya yi zafi da yawa sai na ce to ai ni ma kai ka san ni da wannan ra'ayin ya ce ya sani na ce to kenan ni ma ice a'a shi bai mu wannan fassara na ce amma duk ɗaya ne jama'a ce abujar fa wannan ita ce abujar jama'a sau da haka in za ka je abuja sun ɗauke ka aikin gwamnati za ka je abuja kai kwangila za ka je abuja kai kafinta ne ka je ka yi abin da za ka yi da ka samu wallahi dawo garinku imani wallahi ya fi komai jama'a amma in dai za ka je ka ce za ka buɗe malanta kamar yadda na gaya muku duk yadda za a yi kwana biyu sai ka ga wani babban mutum ya zo maka da wata takarda ya ce wallahi na je gaida shaida ya rubuci ne shi ne ba ne ya ce da Allah ba a yi min wannan zikirin kafa miliyan uku shi ne akar makallawa nake so da Allah a tara almajirai su mini ka ce a ai wannan bid'a ne sai ce akar makallawa ai zikiri ne wannan ce eh ai wannan kuma shehi ne ya bayar fa haka wallahi jama'a har a gidan mai mun sha mu haɗu da mutum sai ya keɓe ni gefe guda kashi nan a sharif sale ne ya bashi ya ce za a sauke wannan ainihin surar so dubu tamanin da tara shi ne yake neman don Allah akramaka Allah ku ne kuke da almajirai da Allah ga dan abin sadaka a mota a nemi almajirai to kaga irin waɗannan irin waɗannan ko shababu ahli sunna waɗanda suka tafi Abuja ko sai su dauka to ai wannan tun da dai Qur'ani ne ai babu komai wallahi bid'a ce me ya kafa 89 shi ne karanta shi ibada ce ko ba ibada ce bari ku ji jama'a samun gafara da karban tuba a wurin Allah bai da alaka da yawan zikiri amma kwalitin zikiri idan ka astaghfirullah kwaya ɗaya ne na wallahi tafi wani da zai carbi dubu yana bata kan shi lokacin astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka fa suke yi ka je ka samu malami daga Maiduguri ya haddace Qur'ani matashi dan shekara 30 wani ya aje shi a Boys Quarters wai yana ne yana karanta mai Al-Qur'ani kullum idan da a garin su ne zai haddatar da ƴaƴan musulmi 60 sai dai dubu ɗaya ɗaya za a rinka bashi duk wata ɗari biyar biyar ne ɗari uku da hamsin ne to nan kuwa duk wata wannan zai kawo dubu sittin ya bashi sannan ta yana da wasu gidaje da yake zuwa karantarwa don haka kwana biyu sai ga ustaz ya zo da mota sai ce ai yana karantar da 'ya'yan manya ne wace irin karantarwar karantarwar tana da tasiri wani na karantar da ya da yaro shi ta zo ta tsaya ta ce dan me zaka da min yaro kai da ka iya qur'anin wani abu ka zama balle shi da zaka koya mai yanzu kai kanka gashi nan ka iya qur'anin har yanzu baka zama wani abu ba kun ga kun ga wannan fajirar ja bata san magana da annabi ke cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu bata san wannan ba ita gani ita da mijinta yake permanent secretary a ministry of science and technology mijinta yana director a to mijinta yayi digiri ya zama wani abu kai ka karanta qur'ani ga kanan kai ba kowa ba kana boss quarters din mu to jama'a akwai wulakanci a cikin abin kuma wallahi abin da yake kamar yadda malamin da yake faɗi kuɗi sun shigo ko to ba za ka iya wani abu ba amma zuwa na abuja na kusa daga ƙarshe yau kamar wata biyar da ya wuce na ɗauki wani saurayi zan kai shi za mu je masallacin juma'a sai nake ce mishi na ce amma kai ya ce eh lokaci bai yi ka tuba ba ka koma garin ku ka karantar da ƴaƴan musulmi sai ce akar makalla wani laifi ne nace a ai zaman ka a garin da laifi ne ka duba irin yadda kake yi zaka zo fasikan mata za su taru a falon hajiyar gidanku ko ce da jambaki ko ce da da siffa ta ta khala'a ta rashin mutunci a ce wai da Allah hajiya kira mana malamin ki zamu yi mishi tambayoyi sai zo ko ce ta fesa turare ta sha gwalagwale da manyan zabba ka zo sai a zauna a gabanka to ala ga mata malan kaza duk abin da ka faɗi idan ya saba mata ƙarya ne ba za ta ba sai ta dawo ta sake maka kwana ka tabbatar mata yayi daidai da yadda take so ina faɗin waɗannan abubuwan ne wallahi san Abuja jama'a ɗaka da waje kuma Allah ya sani kamar yadda ya faɗi ga da na faɗi na je Abuja na zauna Abuja na yi mu'amala da mutanen Abuja ba labari nake ji ba sai dai alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya tsare ni da hikima shi ba da hikimata ba amma gaskiya saboda Allah ɗaliban ilimi ku gane albarkar da ke cikin garurukan nan namu ta fi albarkar kuɗi da take abuja shine a nan za ka samu ɗalibai guda goma ka karantar da su ƙur'ani ka shiryar da su allah ya amfane ka da su tun daga kabari har lahira ya can da za ka je ka tara su kana ɓata kanka lokaci gaba daya ban san ko kun taba jin wa'azin Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa ba shi ma daga wa'azin wani daga littafin wani dan gidan Dr. Abubakar Imam ya dauko Kamaruddin wa'azin mai bunsuru eh ana ta wa'azi ana ta gida yana ta kuka yana ta kuka shi malami yana jin ashe na suna da karfi ga mai gida ma yana ta kuka ƴaƴa ne sun je suna jin wa'azi kullum ubansu da musu kuke nan kullum kun tafi wa'azi ka ce ba mai wa'azin nan in ya zo wa'azin nan baba za ka ji wa'azin shi yana da daɗi suka je suka kawo shi aka zo aka fara wa'azi malami yana da dan gajejen gemu haka uban yana da dan ya kalli malami ya suna ta murna a babanmu ya zama waliya yana jin wa'azi ya gama ya ce shi wallahi kawai in ya kalli gemun malamin ne sai tuna da bunsurin shi da ya bata shi ne abin yake sa mashi kuka a duniya wallahi za ka zauna kana wa'azin ne kawai haka suke kallo wallahi wallahi tallahi jama'a wani yaro dan taba zuwa yayi wa'azi a wani wuri jama'a da za a yi wa'azin an kira ni na yi irin share fage din nan na koma gefe guda da aka gama sai ɗaya daga cikin matar sai ta kira ni ta ce don Allah in zo tana so za mu zauna na ce a kan mai ta ce don Allah in zo na zo na samu ga mijinta ga ƙanin mijinta suka ce malam da Allah yaran nan ku ɗan rinka musu nasiha in za su zo wurin wa'azi su ɗan rinka yin shiga irin ta malamai ya da fulatani fari dar dan gombe da irin shunkuransu irin na gomba taraba din nan dan shunkure haka ya zo ya kafa hular shimalan ya kawo wani gilashi fari ya tsaye ha ashe ashe mata su sun ga mai kyan ya kyan kawai analyzing kai kai malamin nan kai ya hannu kai gashi ya iya magana wallahi matan nan ga mijinta ga kanin mijin suke gaya magana ta ce wallahi malam ina gaya maka gaba ɗayan wa'azin da ya ba shi aka tashi da magana ba ana magana yaron yana da kyau ya iya magana ya iya turanci ya iya ya sarki ya tabbata ga Allah to kaga wa'azin mai bunsuru din kenan ba gemun yake kallo wannan ba wazin bane yaran suke kallo daga nan ne za gane magana dan hodiyo da Abdullahi da Bello yace dan hodiyo in zai zo wurin wa'azi yana sa rigar buhu algarara saboda zai ga mata ne wa'azi to akwai aiki fa wal shedan ne jama'a shedan ne din da aka kauce sai bullo eh shine za a yi tasira to amma da sudin ban sun kuma ta da abin da ya kai mu ga wannan shine mai lalacewar malamai da masu ibada ku yi fatan jama'a wato ko ba wanda zai ce shi gyararre ne dukkan mu ba gyararru bane amma ka rinka kana taka tsantsan iyakar ta kenan ka rinka yi kana taka tsantsan ai yana daga dalilin da lokacin a Abuja sun haɗu da ni sai in ce musu a ni ba malami bane har sai in ce musu a in ka matsa an jima sai ka ganni tare da wasu arna muna yawo aiki ya hada mu ko wata harka ta hada mu to ka kai kuma malami baka kallon arna saboda imani baka mu'amala da su to ka yanzu ka sanna malami an jima ka ganni da wasu arna ko ka ganni kaza kaza sai ka zo kana ganin malanta ta gurbace amma ban ne da ka ganni Allah madaukakin sauke ya tsare mana imanin mu wannan magana a karanta ta a cikin littafin Mu'jamul Buldan littafin Yaqutu Al-Hamawi a mujalladi na farko sha 464 wanzur tarikh Baghdad yace kuma ka duba littafin ta Baghdad min khatib na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi mujallad shafi na 27 kun san wannan littafin makon da ya wuce har mun zo akan shi to professor zai da magana wato professor Hamid ko eh haka professor Hamad At-Tuwaijiri professor Tuwaijiri sai yace kalamu abi ibnu khafifin kun ga wata tauraruwa da yako najma tauraruwa ta nan da yaita sai ya ainihin ce kalamu abi abdullah ibn khafifin isa fi ma ma inda sufiya bisama maganar da abu abdullahi dan khafif yayi wadda ta ga wadda a wurin sufaye ake kiranta sama wato saura waka sauraren zikiri rawan mandiri tawajudi a faɗi a suma dukansu sune ake kira as-sama inda sufiya shi yasa kaga daga cikin malamai idan suka zo rubutu sai kaga haka suke rubutu dubi al-imam ibn rajab yace muzhatul asma' muzhatul asma' ba asma'i ba asma' an gane naji fi mas'alati sama' game da mas'ala ta sama mecece mas'ala ta sama din sai ce ahkamul ghina wal ma'azif hukuncin wake-wake da kaɗe-kaɗen molo da goge da mandiri da sauransu don haka mas'alar mas'alatu sama mas'alatu sama to wannan maganganu da ya dangane da as-sama huwa min usulihim yana daga cikin usul na sufiya kiɗa daga cikin usulu sufiya shine mas'alatu sama bal yata'abbaduna Allah bizalika kai ibada ma suke bautawa Allah suke da waka da kida ko kun fahimta jama'a wa ibn al-qayyim ya ambaci cewa anna haqiqatas sama haqiqanin yadda wannan sama yake huwa sai ce tanbihul qalbi anil masmu'i wa faɗakar da zuciya game da ma'anonin abin da ake ji wa taharikuhu da ainihin girgiza zuciya anha daga waɗannan ma'anonin talaban domin neman abin abin da yake abin abin da yake daidai wa da kuma gudu daga abin da yake barna wa hubban da kuma kauna Allah wa bughdan da kuma ainihin kiyayyar abin da ake so a kita karu fa huwa hadin ya bi kulli ahadin ila wa ma'alifihi dan hakan wani wani kwararo da yake jan duk wani bishi zuwa inda yake so da kuma abin da ya saba wato menene sama ibn al-qayyim yana fassara yadda haƙiƙanin sama din yake za a zo ana wani ko ana wani kiɗa wanda kiɗan da gwargwadon saƙon gwadon abin da waƙar take ɗauke da shi zaka ainihin rinka ɗaukar saƙon da ike shigowa yana kaɗa zuciyarka wajen ka so abu ko ka ƙi abu ko ka gudu daga sai yake cewa ƙarshe abin in ya ratsa zuciyarka to zai kai ka zuwa ga inda kake so ka kai su sutaye suna cewa a yi musu irin waɗannan waƙe ne na zuhudu misali yanzu infiraji kaga an waƙe ne na duniya na da kai abu to ƙarshe zai kai ga kai zuwa ga ina zuwa ga alwatanul maqsud ina kake so ka kai shine ka kai ga gudun duniya kyamar duniya kaucewa kazanta da sauran to ire-iren waɗannan shine yake cewa asalin ma'anar sama'i din kenan wannan magana tana nan cikin madarijus saliki na mujalladi na ɗaya shafi na 482 malam yace haqiqatu sama umu wannan fasarar da ibnu ibnu al-qayyim yayi ya haqiqanin sama ne umuman a umumin shi wannan ba fassara ce ta sufaye kadai ba ibnu al-qayyim yana kokarin fassara haqiqatu sama ne kawai ko an fahimta jama'a menene sama as-sama kida ne ko ko wasu baitoci waɗanda za a su sa ka ka kadu kai rangaji idan ga tsoron Allah ne shikenan tsoron Allah haka za ga wani lokacin da Hausa ma fa kai za ga mutum an dinka mishi turgijeje yan shara da wando turgijeje dan itori ban san ko kun san irin shi ba wando mai hantsa kaga mutum ya taho baki kirin yayi koyan molo sai gan shi a kaso kurmi yana haka zuhudu gudun duniya zuhudu gudun duniya zuhudu gudun to to yanzu alhamdulillah ina da kai mun ga shegu a duniya nan walla waɗannan mutanen kuma bi addini suke kai zuhudu gudun duniya zuhudu gudun duniya shikenan kuma ana ɗiban sadaka ana bashi kaci da in naka bashi da Alhamdulillah da sai kyamace ta amma ita yake so kai ai waɗannan mutane malam saboda haka akwai aiki ba kuma bari ga mu kun ga waɗannan abubuwan ko ba a daina su a Kano ba ba su ragu ba sai dai Allah ya zuba su malam Ja'far albarka ne da kake shiga kake ganin kafantar kana ganin Kano ba ta reforming ba a kafantar ko wato ita Kano kazantar bid'a bid'a da ke Kano kamar bola ce ta shekara ɗari ka san aka kwashe ta sama ta shekara ashirin za a wata shida ana kwasa to ita tsohuwar sai an haka to galibin abin da mutane suke gani wanne tasiri da awar ahli sunna ta wallahi ta yi amma bid'a a kaf Najeriya ba inda ta tasiri irin Kano kuma da'awar su Ja'far ta yi albarka amma bari ka ji ka je ka fara zama da matasa ka gani to kuma dama mu da awon mu ta ahli sunna haka muke so ba mun zo ne ra sai mu dauke mutane gaba kenan su shiri ba bai yiwa saboda annabi ma da yazo daga Allah kai tsaye bai yi haka ba da'awar tana tasiri matasa suna nan suna bi matan aure yara ƙanana suna nan suna bi to ba Kano nan da shekara ɗari in Allah ya raya mu to kaji inda bambancin mu yake da wawa sai wawa ya ce a yanzu da shekara ɗari kuma ina shi so dan ta kife yanzu yanzu kowa ya zama ahli sunna in ba zama sai ya ce a jefa bam a garin kawai da'awa ta ahli sunna ku yi tana nan tana tasiri akwai waɗanda suke wallahi sun tasirantu da da'awa amma suna cikin gidan yan bid'a ne so makircin da aka kulla ko ba zo su fada a ahlus sunna duk abin da ake ciki suna tare amma fa ba sa bayyana zai taho da best shi ne ko roba roba din shi kamar gashi nan dan garari ne irin samarin Kano za ga shi ya taho yana zuwa sai fakin sai ya tsaya daidai inda zai ji sai shu yana ji na gama sai ya tafi gidansu kuma ayi wazifa da shi a wannan daren to kai zaka ce wannan munafiki ne a'a ahli sunna ne daidai imanin bane shine kai kana aunawa in ba a kai naka ba to ba kai ba nashi kenan saboda kai baka tsoro cikin yan bid'a bane wallahi idan yaro ya bayyana ya bi da'awar ahli sunna a Kano jama'a kewaye shi ake a sauke qur'ani ayi yasin ayi ashafa ayi jazuli jazuli wannan littafin eh menene na salati din nan eh da mulaimul khairati ayi mishi da khairati a sauke so dubu saba'in saboda a tara alarammomi a zaunar da shi tsakiya ayi saukar qur'ani ayi yasin ayi dalailul khairati saboda tun da ya zama dan izala ya kafirce ya kafirce qur'ani ya cewa annabi Muhammad shi yasa za a yi ashafa a kan shi baya son salatin annabi shi yasa za a yi mai jazuli shine da irati Allah yana da hikimomin shi ai shi yasa kullun idan su suna sukan mu waɗanda ƴan uwanmu dake da'awar sunna a Kano suna cewa mun cika zafi mu ba su cewa sun cika sauki mu muna cewa udin da suka yi a Kano da ba shi suka yi bato da sun cuci da wa ahlus sunna to amma kuma su ba mu uzuri mu ma uslubin da muke a Zaria da ba shi muka yi da mun cuci da wa ahlus sunna garurukan sun bambanta ne amma su galibi sai suke ganin ai irin yadda suke a can haka ake nan garin jama'a babu bid'a yanzu ne fa take son ta shigo ba bid'a a nan Zaria in kai bid'a da sarkin zazzau kwasau ko Jafaru ko waɗannan sarakuna da suka wuce dukan mutum ake yin bid'a a Zaria ba yanzu ne ta sa zama ku ce to me kake tunani da mutanen da bid'ar ita ce addinin addini shine bid'a na ga muku wani daga cikin sarautar garin Kano kenan yake cewa ma kanmu ne kanku ne duk abin da kuke faɗi gaskiya ne kuma iya sani na ce a yi ce wallahi ranar juma'a ce ta mini wannan da nake faɗi da zumin zauna da matar shi da ƙanin shi da kaza matar tana faɗin kaza ranar juma'a ce sallah ta kama mu za mu tafi muna cikin tafiya sai na ce Allah bai ga masallaci sai ta na ce a matsaya nan mu sallar juma'a ce a rabu da su rabu da su sai muka tafi can sai kai mu wani dan masallaci a wani hush haka wani abin wanda muka yi sallah nace amma ran kai daidai ga kusa ya ce rabu da su an jima ka nan da ga sun shirya sun shin fada kyallan nan suna ta rangaji ya ce ne shirbi kuma mana sai ne mamaki kai din sai ce ai duk mun sani duk mun san ƙarya ne amma muna can muna tare da iyayenmu sai mu yi yace kuma kuna wahala ne akan iyayenmu iyayenmu sun san gaskiya wallahi sun yanke shawarar ba za su bi bane shi yasa sai suka nemo malamai irin su Nasir Kabar waɗanda su kuma sun sun san gaskiya amma sun danne kuma za su justify ma iyayenmu za su kawo iyayenmu hujjojin abin da suke ce daidai ne saboda haka ku daina ba ku je ku yi ta da'awa matasa suna shiryuwa da matan aure amma waɗannan iyayenmu da waɗannan malaman ku rabu da su ku daina wahala a kansu in ce a dama ba ice a'a kuna wahala a kansu in sun magana kuna tanka musu ku daina tanka musu ne ku ci gaba kawai ana fahimta amma tanka musu da kuke yi shine yake ja tsalan da wurin wasu ku ci gaba kawai da da'awar na ce ai lazumin da'awar ne ba za ta yi ba sai wanda ya kawo bidiya amma rabbi ya ce to wannan kuma ku ne malamai amma mu da abin da muke gani ku ta faɗan sunna mutane suna bi wallahi jama'a sallar juma'a ce za mu ga masallaci dodar ya hana mu je sai da muka dawo na ce me yasa sai ya ce illa asar ta yi suna shimfiɗa kyalle suna zikirin juma'a ya ce to kaga yaushe za mu yi sallah a wurin to amma kuma a cikin gidansu ana yi kuma in za a yi yana nan za a je a ta soke shi kuma zai zo yayi ko kun fahimta ce Kano shi yasa mu muna ba su highest credit amma su ne ba sa ba mu highest credit akan wurin da mu muka samu kanmu ita kuma da'awa ta gaji kowace da'awa a yi ta da gwargwadon yadda wuri yake ne da gwargwadon yadda mutane suke kin sarki taimaka to wannan fassarar da Ibn al-Qayyim ya haqiqatu sama'a ne umuman amma sama'ul mutasawwif amma sama irin na yan dariqo Allah salaf wanda malaman salaf suka zaba fa huwa mutta'u 'ala al-anashid shine a hadu akan wal gina da kuma ainihin wato waƙoƙi masu murya mawaka da muryoyin zabiyo ina fata an gane kun tuna wannan da ake sawa a hansar har ya zama ringin ton eh menene wata da zaka ji wata zadiya menene ina son ka nima mai daraja annabi ma'aiki ya kare ne ka ko kun fahimta da ya kira gina na ba ne Allah ya kiyaye duk irin su ne yanzu ka ga irin wannan in ka aje wata tsohuwa sai ta fashe da kuka ta ce ana karatu shi ne wato ko ba ku fahimci asalin abin da mu muke so ko yanzu da kama ku kowa zai koma ango sai je ware yara goma yana karantar da su aiki yake mana na sunna waɗannan yaran nan da shekara saba'in su ne dattawa to ba za a maimaita irin waɗannan dattawan jahilan ba yanzu waɗannan jahilan in ta ji ana wannan waka sai ta fashe da kuka ta ce ana yaban ma'aiki in ka ce sai ta ce uwarka ce za ta tsine maka albarka ana to amma in ba an karantar da ita tana yarinya fa to yanzu ba za a yaudare ta ba to shine muke cewa da matasa za su gane a samun mana shine kowa ya je soran gidansa ya samu yara uku ko goma ka je kana karantar da su karkace abin baya tasiri zai yi kar'ayi wani malami ne ya tafi kudancin Saudi Arabia da ya ga malamai sun kare a wurin wuri ya zama daji mutane na shirka sai je ya kafu ya je ta karantarwa cikin karantarwar shi ne aka samu Hafiz Hakami ya fito yau ga wani kamar jika ne na Hafizul Hakami professor ne a aqida haka ake yi haka ake yi so ba a rena ya tafi hanyar Kaduna dinnan tsohuwa zaka je zaka samu ƙauyuka ne duk musulmi ne to da sai ka je ka samu wani wuri sai ka ce za ka rinka zuwa kana karantar da 'ya'yansa alkur'ani duk ranar kaza kana nan ka ne musu a hankali a hankali a hankali a hankali wata dole da mu da ku da makamantan mu duk za waɗannan su ne za a ce malamai to suna da base amma yanzu kun bar 'yan ɗariƙo da 'yan shi'a sun shiga ƙauyuka suna taɓarna suna taɓarna suna ta ɓata aƙidan mutane yanzu su ba suna yi ne da nufin addini ba ba yin dariƙa da addini yanzu suna yi ne da nufin su ɓata muku rai su gurɓata zukatan mutane mutane su ki jinin ku dan haka suke yi saboda ku kun zauna saboda haka akwai babban aiki shi yasa kullun nake faɗi kalima ta gaskiya nake cewa su Abubakar Gumi su ne malamai mu ɗan dakon mu isar da abin da suka karantar ne to na daga cikin wannan dakon shine kowa ya je ga wacce da'awa zai yi shiga ƙauyukan sobaɗin nan ƙauyukan zage-zage ga su nan miliyoyi ne a waɗannan ƙauyuka tafi wajen kafancen da kaciya to haka ko ina ka shiga suna nan mutane ne musulmi amma an ba su san addini ba to nan da shekara saba'in ƴaƴansu da jikokinsu su ne dattawa don ko su tauhidi ko shikenan ba su gyaro insha Allah ko ne ga duk wanda ya ji Allah sun sauke taimaka ma cewa fa huwa mujtima wa alal anashid wal ghina yusalika inda ba addufu abin sama yake nufi a wurin yan ɗariƙu shine a taru domin gaurawa da kuma wa a bisa miliyoyi na zabiyoyi yusalika inda ba'dihim ad-dufu a wurin suna hada dufa wal da abuwa sauti kamar goge ko ko jita wa tasfiq bil da kuma tafi da hannaye an gane wa tara aswad da kuma daga murya inda zalika a wurin da suke wa waƙoƙin nasu wa taksuru surahat sannan kuma za ka ji ainihin wato kwaramniya hayaniya ta yi yawa ana cikin yin sai ka joni ya ce ka za ka joni wani ce ce muhammad kai ɗan ɗariƙa ɗan tikife ne wallahi na lillahi kuma fa in ya faɗi haka ko sai shi malamin shi kai sai ƙara raurawa haka ya ƙara jin daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa wa ko tuhraqu fiya kana guna wurin wa tahsulu tawaddul ba'd kaga wasu suna tashi suna rangwada suna kada sai ga wani ya tashi yana kadawa wani ya tashi yana kadawa to in ya fara kada nan to zai zube zuwa anjima birgima zai rinka yi ana tattaro shi ana lallashe shi la haula wala quwwata malam yace dai a bisa irin istin su da suka wa as-sama to kun ga waɗannan abubuwan ko in ka hada da as-sama to ke min za ka gane gaskiyar cewa bin al-qayyim ya isin sama arifi amman amma ba ya ifi ne ala istilahi ahlul tasawuf ba kaji asalin abin nan a wurin su as-sama kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da tafi da ɗaga murya da makamantansu kama shekul islam rabi kala anhu ibn taymiya magana ma da yace bal maqsuduhum bi an an yattakhadha wa abin da nufi da haka shine a samu wata hanya ne da za a bi zuwa ga Allah yajtami'u alayhi ahlud diyar waɗanda duke bin addinai to su haɗu li domin gyaruwar zuciya wa tashwiq da kuma sharje ilal mahbub zuwa yin wanda ake so wa tahwif da kuma firgita min al marhub daga wanda ake firgiti daga gare shi wa tahzin da kuma samun wato damuwa ko bacin rai ala fawatil matlub game da ainihin kubucewar abin nema misali ya so a ce ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kaga ainihin wani irin zababbaka yana wani rawa na kaza wato bakin ciki da damuwa ta kama shi to sai sai a samu ra'asha a jikin shi to amma abin da za a ce kauna annabi gaskiya ne amma rashin haɗuwa da annabi da baka yi a rayuwarka ba laifinka ne waye sanar da kai ne yau an kawo zamanin annabi ba kai ne su Abu Jahal ba so karkai na da ina ma a ka ce haka Allah ya so masha Allah kana sai ka gobe wa Allah ya sa ga ka baka hadu da shi wa yadda da shi to amma su ɗan dariƙa sai mutum ya rinka nuna bakin ciki sannan sai ce a tastarzilu bihin to cewa wai sai rahama sai ta rinka sauka saboda me saboda ga wannan ra'asha firgici ya ka ga kuma shauke ilu an fahimci wannan da kyau jama'a wa tustajlabu bihi ni'matu sai kuma a rinka jawo ni'ima da haka wa taharruku bihi mawa ahlul iman sannan sai kaga ainihin wato jijiyoyin masu imani suna motsawa sai ga mutum ya tashi kai sai ga yana kakkarwa yana kakkarwa yana kakkarwa sai a ce ai wannan ai asalin zikiri ne ko waƙe ya ta mishi da haka hatta yaqulu hatta yaqulu ba ka ji wasu daga cikin su to yan takife ne daga cikin yan takifan sai ka ji yana cewa innahu afdalu li ba'd wannan waken da zai motsa wa mutanen nan tsoron Allah to ya falala a wurin wasu mutane awil khassati ko kuma za kamar wai su sun fi son wannan waken min sama'il qur'ani fiye da jin alqur'ani min iddati wujuhin saboda fuskoki da dama kamar Nasir Kabara akan wannan yake yanzu Nasir Kabara zai ji qur'ani sai ko gizau ba amma ƙarshen rayuwar shi sai daina zuwa cikin juma'a me yasa ya daina zuwa masallacin juma'a har ya mutu da zuwa masallacin juma'a amma saboda tsaban manzon Allah ne ba zargi daraja ce saboda a bakin masallacin sarki din nan to akwai wasu almajiru zaka ji suna dan amina ba za dan amina to shi kuma saboda kaunar Allah da shauki da ya ji an su ba kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un da annabi sai su ma to idan madin nan to sai ta watsa ruwa bai taso don lokacin sai bayan magarba sai ce wallahi ya abin nan ishiki ne ya dauke shi sai a ce bege to kun gani wannan dalilin ya sa yi wa kanshi fatawa to bari ya daina zuwa masallacin to abin cewa هذا السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال ga tambaya wadda ya kamata wannan tambayar ta zo a gidan ambaton sunan annabi shi ba annabi baya karanta suratul fatihi baya karanta suratul muhammad waɗannan surorin sunan annabi ya zo a cikin su in yana salati ko ana yi sunan annabi zai zo to shi in ya fa sai ya mutu daga nan shi yasa imamu tirmidhi ya rawaito da isnadi sahihi wata rana ana karatun alkur'ani sai wani sai faɗi sai suma an karanta wa iza muqira ko fa iza tinnaqur sai sai suma yana suma sai asma'u tace a wannan bid'a ce ce me yasa tace to mu da qur'ani ya sauka akan mu da mun kare inda haka muke yi jama'a idan aka ce in ka ji qur'ani zaka mutu to sahabbai don girman Allah da qur'ani ya sauka ashe da bisin kare to duk waɗannan bidiyo'in jama'a da waɗannan tunanin su suka sa sai su ce ai su sun fi son jin wannan domin wannan ya fi ƙara imani fiye da ƙur'ani shikenan shine makon da ya wuce nake gaya muku malam bala mai yafe har ya rasu alaramma ne makaranci marubucin alƙur'ani amma an sa karatun ƙur'anin shi a rediyo ba akwai shagon yaran shi yanzu yana nan a hannun hagu kana shiga kasuwar kurmi kana zuwa duk wani kasan nashi da aka yi a zamanin rayuwar shi a wurin maulidi a wurin kaza za su kawo maka amma babu na qur'ani akwai sanda na matsa sai wani su yace akwai zai kawo har yau ya gagara kawowa kullum a inda an dai gano wallahi wani da aka je aka yi maulidi a koki malam ya sake yin wani abin nan sauti na na, na amma dai na Qur'ani fa babu to duk wannan yana daga cikin hanyoyin da shedan zai bi halaka ka saboda me idan kai mai addini ne shedan ba zai kawo maka giya ba ba zai kawo maka mata ba amma in ya tashi sai bullo maka zikiri kake so a cikin zikirin hadisi kake so a cikin hadisin sunna kake so a cikin sunnar shi yasa taka tsantsan ake komai to wannan taka tsantsan din shine ake kiran shi zafi yau in ka rike wuta akan kai ba za a sai a ce to shikenan ya cika zafi Allah madaukakin sauke kiyaye gashi nan sai yake cewa hatta ya qula ba'dhum mun karanta wannan ko hatta ya ja'alunahu uta dodi har sai gaji sun ce ai irin wannan zikirin ko da irin wannan rawa da irin wannan kada mandiri shine abinci ga zuciya in dai zuciya shi to ba ta bukatar komai wannan sannan kuma wai sai su ce wannan shine abincin rayuka wahabiyan min nufus sannan kuma wannan ainihin shine ke tace zukata ko kuma shi ke jagorancin zukata ila sayri ila Allah wanda zai dauki zuciya kai ta ga Allah wa yahufuha ala al-iqbal alayhi sannan kuma wannan shine abin da zai kwadai zuciya don ta ainihin fuskanci Allah intaha professor tuwaijir ya ce maganganun da ya ɗauko daga ibn taimiyya sun ƙare alfatara da fatara taimiyya a mujalladi na sha shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai zuwa ɗari biyar da sittin da takwas ga wani ta'aliki kamar ibn taimiyya yake faɗin abubuwan nan ƙarya ne ibn taimiyya ya faɗi wata magana ka je wurin waɗannan sufaye ka ga saɓaninta sai dai kai ka ce sufayen da ka sani ba sa yi amma ba sharri ba ne to tambayar ita ce yanzu ana iya danganta abu ga jumilla kungiya ko dariƙa kaza saboda wani su ya aikata malamai suka ce eh in dai aikata ba su inkari ba ka karanta ibnu taymiya a minhajus sunna mujalladi na daya yace idan aka samu dan ko dan shi'a ko kirista ko mai bin wata aqida ya aikata wani abu idan mutanen shi ba su yi inkari ba to in kun tashi ku danganta abin zuwa gare su gaba daya wannan shine shine uslubin Allah a cikin alqur'ani wanda zaka ga wasu yahudawa ne suka aikata kaza amma Allah ya ce ita ya sai ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula me yawa wani sai ga malaman tafsiri sai ai wani ne ya faɗi kaza mutum ɗaya ya faɗi amma da aka tashi Allah sai ce yahudawa suka ce abin da yake faruwa jama'a da kiristoci da yan bid'a da sauran batattu a cikin bid'a su tunda sun san dama ba ta da asali to in wani ya zo da ba sa mishi inkari to rashin inkarin shi ya nuna sun amince shi yasa malaman sunna sai su ce kawai suwa da sun ce wasu daga cikin mutane a wannan zamanin sai ka ji wani ya ce wai a ce wasu yan dariƙa ba lallai bane in ka din babu laifi amma ba dole ne sai ka ce wasu yan dariƙa suna mandiri ba sai ka ce yan dariƙa sun yarda da mandiri jama'a da kuka ji yanzu muke cewa yan dariƙa sun yarda da zagin annabi me yasa ana zagin annabi a cikin masallatan sun yi shiru me dalilin su na yin shiru a tunda yan izala suna jin zafi in an zagi annabi ko afwan an zagi sahabbai in an zagi sahabbai yan izala na jin zafi to sai yan dariƙa sai su shiru to haka muka ta yan dariƙa suna zagin sahabbai sai a ce a da ko wani malami na sunna ne ma yana ce mana amma shi bai taba jin inda yan dariƙa suke zagin sahabbai ba sai ni ce amma ana zagin sahabbai a masallatan su ko ba a yi sai ana yi suna dauka ki ko ko ba sai ce a ba sa dauka mun sun zagi sahabbai domin irin wannan magana faɗi akan sayyidina abubakar da siddiq suna ji su a tashi a faɗi irin ta akan tijjani a tashi a faɗi irin ta akan tijjani za su yi shiru to da waɗanda da suke zagin sahabbai saboda haka alal itlaq idan muka tashi sai mu ce yan dariƙa sun yarda da zagin sahabbai ana nan sai ga karibun lahi ya zo gidan zazzaki sun ɗauki hoto sun ce tare suke idan abin da karibun lahi yake karantarwa a ashifa na cewa wanda ya zaɓi ya zama kafiri idan da gaske ne ya san zazzaki yana yi to amma me yasa a saboda an san cewa ahli sunna suke jin zafi in an zagi sahabbai to dan haka ko ku zo a makon haɗin kai makon haɗin kai ƙaribin lahi ya zo wurin zazzaki suka ɗauki hoto aka yi publishing a jaridu da intanet a ƙaribin lahi ya cewa ‘yan shi'a agin sahabbai bil hususi zazzaki kuma shi ƙaribin lahi gaji karantar da ashifa ashifa kuma ta ce zagin sahabbai kafirci ne amma ya zo ya haɗa kai da wannan jama'a fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka وقد أقام عليهم في هذه البدعة malamai wajen mai da martani ga 'yan ɗariƙa akan wannan mummunar ita ce bid'a wa da ke da da mai ishki na fara ne mun karanto a baya Allah domin isk irin wanda ɗan yake wa ma'ana so na jaraba irin bunsuru yake wa mace in ya ganta macen akuya irin shi ake kira isk har ka ji wata muryoyi fitowa daga gare shi ya sani ko bai sani ba to irin wannan hali shi ake kira halin isk mun karanto a baya cewa muna na ladabi ne kace kane wa Allah wannan haka za ga sai ka ga mutum yana bin bango yana sunsana yana kuka kamar bunsuru yana wasu irin barbara barbara ga bango wai sai a ce wai ishiki yake na Allah na fata an gane malam yake cewa sun tsawaita min wujuhin muta'addida ta fuskoki daban-daban yas'ubu istiqsar abu ne a iya kwara iya kididdige abubuwan da malamai suka faɗi amma tawassu a fi mas'ala wanda duk yake so ya fa a cikin wannan mas'ala ya ga me malamai suka ce falwa ila awarifil ma'arif ne akwai sar lissaharuri lissaharuri ya dubi cikin awa ko na as-saharuri a cikin mujalladi na ɗari da takwas zuwa ɗari da ɗaya da kuma al-muntaka min talbis iblis wannan littafin talbis iblis ne al hasan ya biya tace shi na taɓa nuna muku shi ya mai da shi ƙarami haka ya tace shi iyakacin maganganun bidiyo'in da raddin su kawai wasu kissoshi da ibn jauzi yake kawo da ba daidai ba ne ya cire su biyu da tamanin da takwas zuwa ɗari uku da ashirin da bakwai da kuma alfata mutumiya mujalladi na uku shafi na ɗari uku da hamsin da tara zuwa shafi ɗari uku da sittin da biyu da kuma mujalladi na sha ɗaya shafi da casa'in da bakwai zuwa ɗari uku da biyu da shafi na ɗari biyar da bakwai zuwa na ɗari shida da talatin da bakwai da kuma majmu'atu rasailul muniriyya littattafan ibnu taymiya ne kanana malam muniru a raya hada an gane ko ba shi a cikin mujallad na biyu shafi na 166 zuwa 190 da littafin istiqa dukkan su na ibnu taymiya a cikin wato mujallad shida wa ma ba'da ha yace ka karanto har abin da ya biyo baya da littafin wasiyatu dukkan shekhi islam duk waɗannan littafan na ibnu taimiya ne jama'a kuma muna faɗi kamar da muka faɗi a ba tahaddusan bi ni'matillah domin furuci da ni'imar Allah sannan da kuma kiran ɗalibai su zo su karanta waɗannan littafai waɗannan littafai kaɓin su ga su a kwance a bayan mu a makarantar nan kaɓin su duk waɗannan littattafan da malam ya faɗi to da ƙari a kansu ma ga sunan abin da yake wajibi ga ɗalibai ilimi a fage irin wannan shine waɗannan littattafai kakka yafe wa ko ɗaya kakka yafe na yi kalmar ne irin yadda hausa suke yin ta gashi nan shata yake cewa ya duba na kan waje duba kaza ya ce bai yafewa mai doki ba me ma'anar yafewa kyalewa ba ana maganar laifi ba ne ana amma bahaushe yana ma'ana yakan yi amfani da kalmar yafewa da ma'anar kyalewa wai shugaban custom ne ya duba mota ya babur ya sai ce bai ya mai doki ba mai doki ba ya sai an bincika shi to shine nan kakka yafe wa littafi ko daya ga su nan ka bincike su ka karanta su kaf to da wannan ne zaka gane ashe karatun ne ake duka duka ba mu karanta abin da ya kai shafi uku ba amma an faɗa maka sunayen littattafan da sun kai shafi ɗari biyu da yake nufi ka je karance su kafin karatu na gaba da wannan sai kaga in dalibi ya haka kafin karanta majmu'a mai yawa da fai sannan an yi engaging shi an ba shi ayyukan yi ba zai je kirkiro fitina ba jama'a kuna da kyau gashi nan da ke cewa to tafan ibn taymiya kenan sai kuma yace a je a duba Suratul Kubra shafi na 56 zuwa 57 sai ce madarijus salikin na Ibn al-Qayyim daga mujallad da ɗaya shafi tamanin da zuwa da biyar da kuma igafatun lahafa a mujallar da ashirin da hudu sai wa ma ba da ha haka nan dai har zuwa abin da zai biyo ba suka karanta sannan da kafin wani littafi ne da Albani ya rubuta shi yana magana akan hadisin nan na ni shaukani na malam shaukani shafi na ɗari da hamsin da biyu zuwa ɗari biyu da hamsin da shida wa kafin ra'a da kuma kafin ra'a an muhdathatil lahwi was sama ibn hajar al haytami na ibn hajar al haytami kun ga wannan dan dariƙa ne yana goyon da yan dariƙa suke ran shi ya faɗa da kanshi sai dai same sun taru a masallaci ana ta kiɗa wannan yana tsalle yana kai sai ce kafin ra'a an muhdasatin lahu was sama jahilai wawaye a kare su a kame hannunsu su daina wannan yace wannan haramun ne saboda sun shawo aha in ka daure wa bid'a gindi tana nan sai ta zo kai da kanka zaka ga cewa wallahi tafi karfinka ina fata an gane wannan hatsabibi gashi nan ya tsofa yanzu girma ya kama shi hankali ya zo kan shi tijani bala kala rawi shine waka dan izala mugun bawa zakin banzala anan ne lokacin yana saurayi yana dan ta kife yanzu tsufa kama shi kusan